الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه اللهم لا هادي إلا من هديت ولا ضال إلا من أضللت فنسألك اللهم أن تجعلنا من الهادين المهتدين ولا تجعلنا ضالين ولا المضلين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم yan wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu na'am bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karimi fasali na 26 a cikin babi na hudu a cikin kisimi na farko a cikin wani littafi na ashafa a yau muna 26 ga watan ramadan eh نعم نعم ma'arifu wato wannan fasali na 26 shi kuma alƙari iyaro ai mun gama magana gaiba ko to yanzu alƙari iyaro zai mana magana faɗin ƙirji na ilimi na maza Allah sanin maza Allah yadda ya kewaye komai da sani ba abin da bai sani ba faɗin ƙirjin maza Allah salalawa ya ishe ka cewa shi aka sauka wa alƙur'ani kuma alƙur'anin Allah ya ce shi zai mai bayani da kansa to wanda Allah ya mai bayanin alƙur'ani da kansa ya kake ganin faɗin iliminsa ya kake ganin faɗin saninsa shi ko ƙwar'ani tafsilan ne likulli shay'in tafsilan likulli shay'in to kulli shay'in din nan an yi manzo Allah bayanin ta ya san ta ya fahimce ta kuma ya gane ta to shine alƙadi iyado yace yana daga mu'jizojin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama masu keta hankali masu gigita uwa ma jama'ahu Allah lahu abinda Allah ya tara masa minal ulumi daga ilimai wal ma'arifi da sannai duk abinda haƙƙinsa a san shi to maza Allah ya san shi eh duk abinda haƙƙinsa a fahimce shi a gane shi maza Allah ya fahimce shi ya gane shi in kaga maza Allah ya nuna ma bai gane ba ya ma mu'amalar da zaka iya hudda da shi ne eh sai ma kuma bai gane ba ko kamar bai sani ba ko kamar bai ji ba amma ya sani ya ji ya kuma fahimta kuma Allah ya keɓance shi da shi mitali ɗa'i a kan tsinkayen matsala da fahimtarsa ala jami'i misali duniya wa dini duk wani abu da da shi rayuwar duniya za ta gyaru to mazala ya san shi duk wani abu da shi addini zai gyaru mazala ya san shi sannan kuma sanin wato lamurran shari'arsa wannan shari'ar ta musulunci cikin dabaita to dama ai dai shine ba manta to ciki daban ta ba abinda manzo Allah bai sani ba da ka'idojin addininsa da yadda za a jagoranci bayansa da kuma abin da yake zai kawo salaha da gyaruwa na al'ummarsa kai ba ma mu ba waɗanda suka wuce wa matsala ya musu irin wannan sanin ya kuma san isoshin annabawa da manzanni ya san isoshin jababirawa tsagiru da aka yi a duniya jabbarawa shakiyai tantirai masu ɗagawa duk da aka yi a duniya duk maza Allah ya san su walƙuruni da zamanna almariyatu wanda suka wuce duk labarin da da na yanzu na tare da mazala ya san komai za a zo a tambaye shi labari ba wai sai na addini ba ba wai sai na annabawa ba a'a labari ma na duniya mazala me ya haɗa shi da mutanen madina mutanen yasare ba ai yana zama yana zuwa ya same su a zaune yace larabawa daga ina suka ce mu daga yasaruba muke mu ne ausu da kazrat sai ce a 'ya'yan wani kenan dan wane dan wane wanda ya hijira daga wuri kaza ya dawo wuri kaza asalin dawo ku madina ai suka ce a ka ga mutum ba mu san shi ba ya san iyayenmu to wannan shi ya hada shi da su ba da labarin ya nuna musu ya san su ya san iyayensu kuma an tambayi manzo Allah cewa wai saba'u mutum ne ko dabba ne sarki ne aka yi ko ku sunan wata kabila ne ko sunan wata bishiya ne manzo Allah ya ce mutum ne aka yi shi a ƙasar yamma ya haifi 'ya'ya guda kaza bayan rasul suka rabu guda kaza suka tafi gari kaza guda kaza suka tafi gari kaza duk manzo Allah ya bada labari kaga wannan ba ma kissa annabawa bace a'a kissar rayuwar mutan da ce kuma kullum manzo Allah zai ce laqad kana mimman kana qablakum a da an taɓa yin wani mutum a da an taɓa yin wani mutumin kirki yayi kaza a da an taɓa yin wata mutuniyar banza ta yi kaza a da an ba kuma wurin kowa ya ba ko bai karanta a wurin kowa ba kamar nasaba kansa ma manzala ya miƙe ce ni ne muhammadu dan abdullahi dan hashimu dan abdu munafin dan kusayu dan kilabu dan murrata dan har ya kai adnan ba a wani littafi ya gani ba ba a wani biya mai ba ba kuma ba shine ya fara faɗa aka ji daga bakin sa sallallahu alaihi wasallam tun daga annabi adamu ya zuwa zamaninsa a ce wai annabi adam ya rasulullahi wai shi annabi ne ko manzo ya ce nabiyun mursalin ya ce nabiyun mursalin ya ce aka ce shekarar sanawa daga lokacinsa zuwa annabi nuhu shekara nawa aka yi ya ce asharatu ƙurunin daga kan annabi adamu zuwa kan annabi nuhu manzala ya ce an shekara dubu ya ce an shekara dubu shi da kansa manzala ya ce shekaru masu yawa yace tsakanin annabuwa da annabuwa ne shekara kaza ne tsakanin annabuwa da annabuwa ne shekara kaza ne duk manzo Allah ya faɗa hmm wa bi shara'ihin mami wa bi shara'ihin wa hibzi be ko wa hibzi kuma ya haddace shar'o'in su ya haddace littafan su wa wa'ayi siyarihim ya kiyaye tarihin su wasar da an ba'iyan da karanto labarin su duk manzo Allah ya iya da kwanakin da Allah ya nuna kudurarsa a ciki na yakoki da suka yi duk wani yaki da an tambayi manzo Allah zai ce ga yanda aka yakin ga asalin yakin ga abin da ya jawo yakin ga yanda kuma yakin ya faru da kuma sifar ainihin su ba manzo Allah ya faɗa sifar mutum dogo siriri mai idanu iri kaza mai gashi iri kaza mai kauri mai gwarjin murya mai gemu iri kaza mai gira iri kaza har siffar suwa maza Allah zai fara da wato sabawar ra'ayoyin su ce wani yana da ra'ayi iri kaza wani kuma yana da ra'ayi iri kaza bi madadiyan da kuma wato mudadiyan da sanin muddarsu kowa shekara nawa yayi kowa shekara nawa yayi wa amarin da shekarun suna rayuwa wa hikame hukama ihim da hikimar wato masu hikimar su wa mahajatu kulli ummatin min al-kafarati da yanda kowace al'umma ta yi mahajati ta yi jayayya da annabinta ta ce ba kaza annabin ya ce mata kaza ta ce ba ka duk maza Allah ya san wannan wa ma'ararati da kuma yanda a wato aka yi mu'arara da tsakanin kulle furkatin kowace jama'a min kutabi ne daga ahalin kitabi cewa musul da ke tsakanin wakalatar yahudu da sitin nasara ala shayin wakalatar nasara da sitin yahudu ala shayin wa musul kitab musul da ke tsakanin su ma da bambancin da ke tsakanin su duk manzo Allah ya sani da abin da ke cikin daban su da yanda manzo Allah ya dinga sanar da su bi asrariha da abubuwan koyayyu da suka boye a ciki wa bi qabliati ulumiha da koyayyin ilmanta wa akbarihim da labaran su ga baki daya abubuwan da suka boye duk manzo Allah ya tona asirin su shine bi makatamu da abin da suka boye min zalika daga haka wa gayyaru da abubuwan da suka caccanja ila ihtiwa'i ya zuwa abinda suka tare ala wato ban ila ihtiwa'i da kuma abinda manzo Allah ya tare ala lugatul arab lugatul arab lugudil arab ma'ana banda wannan ilmai duk da aka faɗa kuma faɗin saninsa a kan ligar larabcin karya yanzu ko mu nan a hausa sai wani bahaushe ya zo ya faɗi sunan wani abu ka ce mai kenan sai ya ce ma kaza kenan mu a wajen mu kaza kenan mu muke nufi a wajen mu kana bahaushe baka sani saboda baka san nahiyar su can ya suke kiran wannan abun ba to amma banda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk larabcinka duk ƙauyancinka idan ka zo in mazala ma ya tashi sai ya canja yaren shi na ƙuraishawa in zai gaisa da ku sai dinga yaren garin ku idan zai faɗi buta ba zai faɗe ta da yanda a maka ake faɗinta ba sai ya faɗe ta da yanda a garin ku kuke cewa buta sukan ce muka yi mamaki sai mana magana da irin yaren garin mu kamar ɗan garin mu saboda wato man arfa lugatu qaumin amina makarum suke cewa wai wanda ya iya yaran mutane ya aminta daga makircin su duk yanda mutum yake yana zaton baka san yaran shi ba kana yara mai sai ya ji kamar an kwance mai dan mala sai ya ji bai da sakat kuma yanzu bai da sauran rufin asiri tunda ka riga ka san yaran sa ma'ana ka san shi kenan gaba ki da to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sanda aka ce ga larabawan gari kaza sun zo to manzo da ya tashi gaisawa da su to da irin salon maganarsu yanzu muna muna ce barka da asuba in wasu sun ce kwallahiya to in irin masu faɗin haka yi da manzo Allah ya ce kwallahiya to sai abin ya ba su mamaki sai a a nan garin da ma an yi wannan gari ka ɗauke yaɗa eh shi ne ce yaɗin da ba su faɗe ta ba to wagari ba alfaziha da bakin lafazanta wanda akwai lafazan da in ba da tije ba ba wanda ya san su samari ba su san su ba to in manzo Allah yana magana da dattijin sai ya musu irin wannan yara alfazi fi raqiha wato lafazan bambance bambancen su wal ihada bi durumi fasahatiha kuma yayi ahada da dukkan nau'o'in fasaha ta laraba duk nau'o'in kasan duk a duniya ba yaren da yake da salon magana irin laraba duk duniya ba yaren da yake da salon magana irin laraba to duk surkullen larabci da shige da ficen saman gala ya san shi saboda mai uliya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a saboda in ya iya na wani gari bai iya magana da wani gari wato su suna ganin da sauran a ba aiko musu annabi ba har to da kun zo sai ku ji a har da ku ashe wa amsaliha ko a gaba yake wale ya tafi bidurubi fasahati ha to wale hibzu ayyami haka ce ko to nan ya dan tsallake shi ya kashi wato ya kiyaye ayyamu ha kwanakin larabawa domin su suna wato events abubuwa muhimmai da suka faru a tarihi na laraba abu kaza ya faru abu kaza ya faru abu kaza idan mutum ya zo ya da awashi dan garin ku ne to idan bai san irin wannan abubuwan ba to yana ba dan garin ku bane duk dan garin nan ya san abu kaza domin abu ne wanda aka shi kowa ya san san da aka yi wannan yanzu kamar mutum ya ce yana Najeriya shekara yau shekara goma yana Najeriya amma aka ce corona ya ce ai san corona ba za a yadda an ka gama za a yadda ta anya a najeriya kake shekara ta goma a najeriya to ka san lokacin da aka yi corona ya ce a ai ba ai ba ai ka wannan ya nuna bai domin wani lokaci ne da aka yi wani duk mutumin da yake rayuwa a wannan lokacin ya san an yi wannan abu da hikimominta da ma'anonin waƙe-waƙenta idan mawaƙi ya zo ya yi waƙa ya sandara wasu sandarorin kalmomi larabawan da kan suke cewa rasulullahi me yake nufi a waje kaza ka abu bin zuhairin da ya zo ya manzo Allah waƙa su da kansu larabawan suke cewa da ya ce kaza ya rasulullahi me yake nufi da ya ce ka saboda shi mutumin ƙauye ne irin wa'ancan ruku-ruku na ƙauyen ya ɗauko duk ya jera a cikin baitin su saboda asma'i ya ce ni waka ni ne ce ubanta ni ce uwarta ni ce ubanta to saboda haka biyan da suka ga dama su juye lafazi sai su yanzu ko mu nan a Hausa idan mawaƙan nan na da musamman na sakwato in suka yi waƙa kusan duk matasan yanzu ji su dace kamar ana yarbanci ba za su gane me suke yi ba idan ka ɗauko waƙoƙinsu to ko su ma hawa-hawa ne akwai mai yin waƙar da basiɗiyar hausa kowa kamar yanzu in an sa waƙar ɗan ƙwairo kowane bahaushe zai iya ji saboda yana amfani da basiɗiyar hausa dan lafizan masu nauyi kaɗan kaɗan yake jefawa amma yanzu aka ɗauko ma irin waƙoƙin su sa'i da faru suna rambaɗa to sai ka ga abubuwa sun yi nisa to in ku aka ɗauko irin su waƙar gambu mijin kulu to ba wanda ma zai gane me yake faɗa saboda yaren yana da nauyi to haka a laraba suna da abin da ya fi wannan suna da yalwar fasaha mawaƙansu musamman a tarihin larabawa sun yi mawaƙa da yawa amma ba su yi kamar umarul ƙaisi ba umarul ƙaisi shi yana da jari mai yawa a sanin luga da iya magana mafi yawancin mawaƙa jarinsu bai kai nashi ba ƙirjinsa yana da faɗi idan umarul ƙaisi zai ba da labarin cewa da daddare ya tashi ya hau dokinsa ya tafi wajen budurwarsa su hira to daga tashin shi daga shimfiɗa zuwa gindin turkin dokinsa sai ya baiti ɗari sai yana faɗin tun yayin da tunanin ya zo masa irin yadda tunanin ya shiga zuciyarsa da irin yadda zuciyarsa ta karɓi tunanin da sanda yake da irin shirya wasu a kwance a lokacin da motsin da ya fara yi da can da ya je gaban dokin irin haneniyar da dokin ya yi na mai maraba da zuwa kafin ya hau dokin sai ya barci ɗari kuma duk zancen iya nan yake yi to daga nan kafin a je gidan budurwa ya baka labarin zancen da aka yi to magana ce barci dubu kawai zai baka labarin wata hira da ya taɓa yi da budurwarsa a wata rana kwaya ɗaya sai ya ma barci dubu to shi sa a kusan wato a dil mawaƙan laraba sun zaɓi guda bakwai sun ce waɗannan su ne mashahurai suka kira wasu a sahabul mu'allaƙat to a sahabul mu'allaƙat ɗin nan sarkinsu umarul qais to shi shi kan luga da waƙa da fasaha to Allah ya bashi jari mai yawa to amma har shi ɗin za ka samu wanda bai kai shi wato dogon magana ba yan kaɗan zai yi amma ruku-ruku zai yi masu nauyin gaske wanda in ba an sami irin shi ba za a gane me yake faɗa ba na wa maza Allah Allah ya keɓance shi da jawami'ul kalimi shi kuma maza Allah wato akasin umarul ƙaisi shi kuma maza Allah kalma ɗaya zai faɗa sai a yi mata sharhi dubu shi kuma ya iya tura magana a cikin magana kwaya ɗaya kamar yadda wato wani malami na jiran nan yana wata magana ya ce ka duba yadda Allah yake siffata matan aljanna yake siffata kyansu da tsarinsu da wane ne ya ce amma a wata sura sai ya ka faɗe kalma biyu kawai kuma kalma biyu nan duk ta wakilci sauran sufofin ya ce ya faɗe su a wata sura a wata sura ko ya sake faɗin wata kalma biyu akwai inda ya ce uruban atraba ya ce wannan kalma guda biyu duk wata sufa da za a sufata mata aljanna to uruban atraba ta wakilce ta saboda iya ijazi a wani wajen kuma sai aka ji Allah ya ce kawa'iba atraba uruban atraba da kawa'iba atraba ya ce to duk wata sifa da za a faɗa ta sifar ‘yan aljanna wannan kalmomin guda biyu sun ɗauke shi saboda iya iya jaji eh to manzo Allah Allah ya bashi irin wannan ya faɗi kalmuwa guda ɗaya ta ko biyu sai a yi sharhin baiti dubu a kanta na'am ilal ma'arifati to kuma ga wani sani kuma wani karatun daban shine al ma'arifati bi darbil amsal sahiha wato buga misalai da karin magana wanda ba a taba jin su ba sai a bakin magana manzo Allah ya buga misali irin misalan da Allah ya fafaɗe su a alƙur'ani shi ma manzo Allah ya fafaɗi nashi misali ne yadda in an yi misalin kowa sai ya ji misalin nan ya hau kuma ba a taɓa jinsa a bakin kowa ba sai a bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da hikimomi wanda suke bayyanannu lita ƙaribin tafhimi don kusanto da fahimta lilgamini ga abin da ya goya da kuma yin bayanin almushkil wanda fahimtarsa ta rikitar ya zuwa kuma shimfiɗa ƙa'idojin shari'a da allazina ta naƙwar fiya ko fi wacce babu ta naƙuri shari'ar nan gabaki ɗaya duk ta fanna ba yadda za a kaji ta naƙuri magana kaza ta soke magana kaza komai a jere kuma babu takazuli ta barwa yati tare da tarewar shari'arsa sun la'akalaki a kyawawan ɗabi'u da kuma laddawa ababen yabo mustahasinon kai komai dai abin kyautatawa ne abin rarrabewa ko mufaddalin abin fifitawa mulhidon wato wanda yake makiyi ma ba zai inkarin haka ba inda yana da hankali lafiyayye ba zai iya ankarin wani abu daga cikin haka ba illa min jilhata kazla ne sai dai ta fuskar tabarwa ma'ana ya nuna tabin tababbe ne shi bari ma dukkan mai musu lahu a gare shi da kafiri mai jahiliya idza sami'a ma yad'u in yaji abinda manzo Allah yake kiran shi ilayhi zuwa gare shi sawwabahu sai ya ce gaskiya daidai ne kuma yace abin da kyau duk wanda aka ce a inna Allah ya muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi to kai ya kaga wannan yace gaskiya da kyau to ba tare da sai an tsaida mai wata hujja ba alayya kansa sannan ga abin da Allah ya halattawa ko manzo Allah ya halattawa wato al'umma samina tayyiba ta daga abuwa da da da in an ce shari'a ta halatta wannan ta haramta wannan kai a matsayin ka na mai hankali mai tsaya gani shari'a ta haramta a ci mushi ka yadda a ci mushi kai da kanka zaka ce baka yadda ba shari'a ta yarda abubuwa a ci rago a yanka shi a ci tinkiya a yanka duk shari'a ta yarda da wannan kai da kanka za ka yarda da cewa abin da shari'a ta ce a yi shine daidai abin da ta hana kuma shine ba daidai ba kuma ya haramta musu wani abu daga abin da yake kazanta ya kiyaye kawunansu da shi da mutuncinsu da dukiyoyinsu min al-ba'aqa min al'aqabati daga wato hukunce hukunce da haddodi ajilan imma dai aima a nan duniya ko aima a lahira da tsoratarwa bin nari da wuta ajilan wace ita kuma sai nan gaba za a yi maka daga abin da babu wanda ya san iliminsa jumlatan ba kuma wanda zai iya tsayawa da shi gabaki daya wala bi ba'arihi ko da wani abu daga ciki ma illa ma shi babu wanda zai iya ɗan kaɗan daga abin nan da muka faɗa cewa manzo Allah yana da shi sai wanda ya zauna a makaranta sai wanda ya zauna tare da malamai sai wanda ya zauna tare da waɗanda suka iya wal kufa sai wanda ya dukufa alal kutubi a sa karatu yau da gobe sannan ya dan san kaɗan daga cikin abubuwan da muka faɗa manzo Allah ya san wa munafasatu ba'ala haza da kuma munafasa ma'ana wato dube-dube ka duba wannan littafi ka karanta wannan littafi ai ko a can littafin an ce kaza to bari in sake duba ko a can kaza aka ce duk wanda kaga ya san wannan to sai ya zama na wato bai da aboki da ya wuce littafi kullum cikin karatu yake amma shi fa manzala sallallahu alaihi wasallam ba zama a makaranta ba abotan malami ba zuwa garin malamai ba komai haka kawai aka dinga jin abin daga bakin sa ilal itiwa'i sannan kuma ga abinda manzo Allah ya tare ala durubil ilmi wannan banda wayannan kuma nau'o'in ilimi daban-daban na rayuwar dan adam da fannonin sanayya kamar ilimin likitanci manzo Allah ya faɗi kalma ɗaya likita aka kawo mai kyauta ya ce a mu ba masu ya koma ya rasu la likita ne ya ce yi mu ba ma bukatar likita ba ma cin abinci sai mun ji yunwa in ko mun tashi ci mu ji kaɗan in mun tashi ci mu ci kaɗan sai maza la ya aje karatun ana ba za a ci abinci ba sai an ji yunwa ma'ana haram haram cin kushe ciki akwai cuta domin kawai mu a hausa ai cuta biyu gare mu inda ba ta launi ba ce daga shawara sai ba su ko daga shawara sai ba su to ba su cika ciki shawara kuma yunwa shi kenan to manzala ya ce in mun ji yunwa muna cin abinci ba ma bari ta yi mana illa ta jawo mana shawara in ko mun tashi ci kaɗan muke ci ba ma cika ciki mai ba su shi kenan ce tun da ma'ana mazala ya nuna duk wanda zai ke son ya jaraba ya jaraba wannan tsarin ya ga in zai rashin lafiya ya ce ka ci kaɗan karka cika cikinka kuma karka bar jikinka da yunwa shi kenan karka bar kanka da yunwa kuma in ka tashi ka ci abin da zai kori wannan yunwa amma in ka zauna bai taɓa cin abinci a haka ba yadda nake ɗin nan ka kafa tukunyar cikin ka ka bude bakin haka sama kai ta wurgawa kai ta kaga kankaji ka koshi sai abincin ya kawo nan mazala baya cin abinci a haka a hatsi domin duk wanda ya ka ganshi haka zai ci abinci to ya shirya ci ya shirya ci to tsugunnawa yake ya ɗora cikinsa akan cinyoyinsa sannan ya ci abincin yadda ko ya ɗan jefa wani abu sai ya ji cikin ya cika saboda yamma ya riga ya matse cikin to kaga wannan sanin ɗibbi ne sanin likitanci ne irin yadda mazala sallallahu alaihi wasallam ya sa aka sha zuma saboda ciwon ciki na da kuma ta'abiri sanin fasarar mafarki manzala zai yi mafarki akan kansa ya ba da labari ya ce na yi mafarki kaza da kaza sahabai suka ce me ka fasara ya ce na fassara shi a kaza da kaza in wani ya yi mafarkin ma ya ce ya rasula na yi mafarkin kaza da kaza ya ce fassara mafarkin ka kaza da kaza da sanin ilimin gado da sanin lissafi da sanin nasaba ta larabawa kowa kamar yadda muka faɗa ya faɗi nasaba ausu da kazar ya faɗi nasaba abinan saba'u sannan ya faɗi tashi ma da wani wannan dai daga ilimai al'alma daga abinda ma'abota wannan fannin suka ɗauki kalamu salamu zancen salalai salama fi ha a cikin tsohotar wanda masana masu bincike akan wannan fannin to zancen maza'ala shi ne jagoransu wa usulan kuma asalai fi ilmihim a cikin ilminsu to ga ya alƙari ya zai ta kawowa irin gwanintar da manzala ya faɗa ya ce kamar faɗinsa a ru'iya la'awwal abirin manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce fassara mafarki tana kan wanda ya fara fassarawa in dai kai mafarki wanda ka fara zuwa ka ce masa nayi mafarkin kaza abinda duk ya fassara ma haka zai haka zai bayyana eh saboda haka in ya fassara sharri sharri za ka gani in ya fassara alheri alheri za ka gani yasa yace in kun yi mafarki kar ku gaya wa makiyinku domin sai ma fassara sharri kuma sai ka ga sharri ka gaya wa masoyinka ko ka shiru kawai wani ala rijil da'irin tana kafa tsuntsu tashi take yi tashi take ma'ana mafarkin da ka yi irin shi wani zai yi kuma fassara ta zama daban-daban ba wai mafarki ko yaushe static ba ne a tsaye a tsaye irin fassarar da aka yi ma yau to in wani ya yi shi kuma fassarar za a mai daban kuma kai kanka inda jiya ne kai wannan mafarkin to fassarar shi daban amma yau fassarar shi kuma daban kaga in baka da ilimin wannan ai ba za ka faɗa haka ba da kuma faɗin mazala sallallahu alaihi wasallama mafarki kala uku ne akwai ruya ta gaskiya bi halmar unarsu akwai mafarkin da mutum ne zai dinga yin zance da kansa kamar mutum ne da wani abu a zuciyar shi ya damu ya kwanta bacci yana kwanta bacci sai abin ya biyo shi cikin baccin tunani ko wani abu kake kallo ko karatu kake yi ko labari ake baka to insha Allah daga wannan labarin ka kwanta bacci sai labarin ya biyo ka cikin baccin ballantana wasu zo su zauna kusa da kai suna hira kai kuma kana bacci to sai an yi hirar da kai a cikin baccin eh sai kuma sai kuma ru'ya bakantawa ta shedan shedan ne zai zo idan ya bukanta ma ya wulakanta ka sai ya shigo ma cikin mafarkinka da faɗin maza Allah sallallahu alaihi wasallama da yace idan zamani yayi kusa mumini ta kasu ruye mumini ba ta ƙarya mafarki baya ƙarya in zamani yayi kusa to mafarkin mumini baya ƙarya to kusan nan sai malamai suka yi sabani wajen fahimtar mai maza Allah ke idan zamani ya kusanci juna wasu suka ce idan ƙarshen zamani ya zo mana duniya ta zo ƙarshe mafi yawancin mafarkai gaskiya za su dinga zama mafi yawancin mafarkai wasu masu ce a'a ana nufin duk lokacin da ka yi bacci a boda to mafi yawanci irin wannan mafarkin gaskiya yake zama me boda kamar bayan sallah asuba ka kwanta bacci dab da hudowar rana ƙarshen wato dare an gama dare wannan dan kwanciyar da aka yi to irin mafarkin da ake a dan wannan tsakanin yana da wahala ya zama ƙarya da faɗinsa ne ya ce wato asalin kowace cuta albardatu sanyi manzala ya ce asalin kowace cuta sanyi da abin da aka rawaito daga manzala sallallahu alaihi wasallam a hadisin Abu Huraira da ya hujuma lokaci yayin lokaci to mu ƙara sauran to na'am daga fadin sa da yace al-mi'idatu ciki haulul badani shine kogi ko tafkin jiki wal uruku ilaiha waridatun jijiyoyi kuma sune masu karɓar ruwa daga wannan tekun fa in kana haza hadisan alƙari ya ce to ko da dai wannan hadisi ne la nusayyuhu ba za mu ce ingantacce bane la ba'abihi saboda raunin sa mawdu'an ko kuma mu ce mawdu'i ne dalil kudini da mun malam dalil kudini yayi maganganu masu nauyi akan wannan hadisin da kuma faɗin manzo Allah da yace khairu ma tadawaitu bi as-suqudu mana addu'a magani manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce ba kamar dure duk magani da za a ba mutum ba kamar dure ma'ana in ma dai ƙarin ruwa ko allura ya fi ka sha ya fi a shafa ƙarin ruwa dure ke na su'udi amma ƙarin ruwa ko a tura ma shi ta allura to mazala ce duk maganin da za a sha ta yin wannan hannun guda biyu ya fi saurin magani wallu dudu da kuma ɗure da ake yi ta gefen baki da kuma ƙaho walmashi da ya sunan shi abin da ake sha ana tsugunno falasko falasko ka san mutanen in za a yi wankin ciki sai a sha falasko wai laraba suka sa masa almashi tafiya saboda zirga-zirga zuwa bandaki in dai an sha shi to a sha tafiya to su a wancan lokacin ba irin ba ne watakila kana falo bandakin kana fala yanzu kawai mutum ne ya dawo nan masallaci kuma sai ya wuce can bayan gari ya je gono ya dawo to in ka dawo kuma ka sake jin ya kola ka ai ka gabu da mashi uku to plus ko kenan su a yansu manzala ya ce kuma a duk ƙaho da za a yi wa mutum da sun kare da yan boko sun kare ta ƙaho wai ƙarya ne babu wani ai jin mutum sai ai sai kayan sama ta shiga ai sai wane yo yanzu sai gashi ƙaho na bature an yi shi har da gilashi har da wane ne har da wani abubuwa wai duk yanzu ya zama mai kyau yanzu ga ƙaho an kafa mutum ya kai talatin a jikin shi to mazalla ya riga ya yi kuma ya ce yana da kyau ba kuma karatu ya ga rage naku ba mazalla to gashi ce in za a yi ma ƙaho to ka zaɓi yau mu saba ashara sha bakwai ga wata ko sha tara ko ranar ishirin da ɗaya a kowane wata ne a waɗannan ranaku su kanshi nan wani karatu ne yanayin da rana take ciki a sannan da ɗawalikun da suke sama a sannan da irin iskar da take bugawa a wannan lokacin dangane da kai kuma jini da za a fitar ma ya yanayin ka zai zama a wannan lokacin shi ne manzala ya ce ka zaɓi sha bakwai ko sha tara ko ishirin da ɗaya sab'atu ashki ya ce akwai wani itace udul hindi manzala ya ce akwai waraka guda bakwai a ciki inda za ka yi amfani da shi a to ni nan bai samu ba amma dai shi ya haɗe na kan gaskiya ne min ha daga cikin cututtuka guda bakwai da udul hindi yake akwai zatul jambi wata rashin lafiya ce kwaiba-kwaiba da faɗin manzala da ya ce ma malabna adamu ya sharran min badani dan adam bai cika bai taba cika wata jaka mafi sharri ba irin cikin sa duk jakar da zaka cika to duk sharrin da bai kai ka cika cikin ka ba domin da zarar ka cika cikin ka to abin da yake zai faru na biyu sai gajiya da kasala daga gajiya da kasala sai bacci daga bacci sai asara har inda manzala yake cewa a in ba makawa sai ka ci da yawa to raba cikin uku kaso ɗaya ka ci kaso ɗaya ka sha da kaso ɗaya kuma ka bari ka dinga yin numfashi in ka zuba abinci a nan sai ka zuba ruwa a sama sai ka ba wani sarari kuma numfashi ya dinga ɗan zagayawa amma da yawa mutanen in suka cika to wurin da ruwa maza shiga babu balantana iska to shi kenan sai cikin ya haƙe-haƙe iskar da za ta shiga ta motsa injin tubura ya dinga shafkan abincin nan yana matsawa yana haka to ba za ta iya domin ita ma ta yi baƙe baƙe ƙarshe ga ciki ya cika sai a ji kashi sai a ji a yi kashi ɗan kaɗan saboda ba a gama aikin daga ta maballantana a turo ma'aikatar da za ta fitar da shi yana can a cikin ciki sake-sake domin sai ya sako idan jakar ciki ta karɓi abinci akwai wanda abin da mu a hausa muna kiran shi matsalmama bature yana kiran shi ɗan zayans to wani ruwa ne allah ya tanada tun daga nan baki akwai ishigansa amma bai kai ɗin bai karfin wancan ba to wancan da abinci ya dira sai a tsatsarta mai a tsatsarta mai komi taurin shi komi ƙarfinsa yanzu nan sai ya rugurguce sai ya laushi ya sauki saboda wannan ruwan da aka tsatsarta wa daga matsarwa to da an juya shi an juya shi ya canja daga yadda ya to sai ya faɗo don tubura ita kuma ta dinga matsa shi kamar yadda kafan ana yi wa dusa in ta matsa shi daga jikinta na duk ƙofofi ne to da ruwan ya tashi tsartuwa sai shiga cikin jijiyoyi sai ya bi jiki sai sai dusar shikenan sai a sake ta ƙasa to da an saki dusar ƙasa shikenan an ta faɗo cikin wajen kashi kenan daga nan kuma sai a sake fesa mata wani ruwan sai a sake dimman mata sai shi kenan ta shigo tana ɗumi ta fita tana ɗumi in kai kashi ba ta yi za ka yana yi ba sanda ka ci abincin ma ai ɗumi za ka yi shi to amma a tsakiya sai da aka hutar da shi aka yi wa'ancan ayyuka to wannan shine sauƙin yi a karɓa a gyara a tsotse ruwan a ba jiki ya amfani da shi toto kuma a sake a yi kashinta to sai ka je kai kuma sai kai baƙe-baƙe ƙofofin da matsalar ma za ta tsarto da ruwan duk ka tattoshe su saboda cikin ya cika kyau to sai ga mutum yana haka ya ce ya ƙoshi ya rasa yadda zai da kyar yake samu ya ci gida to an samu matsala to abincin ba zai narke ba sannan in bai narke ba tuburarka ba yadda za ta iya ta matsa shi ballantana ya shiga jikinka ya amfani sai kumbure a cikin sai ya sake-sake kuma an ji ga ciki ya cika kuma kashi babu to daga nan jijiyoyin da suke karɓar abinci daga ciki sai su fara yakunewa sai su fara lalacewa shi kenan kuma duk rashin lafiya sai ta karɓa da kanta to amma in kana abin cikin sauƙi sai abin ya shiga sauƙi kuma ka tsuno cikin sauƙi ka je ka fes fa'ida an tsotse ta duk arabawa jikinka wannan kuma kashi ka je ka tsugona ka in ka kalli kashin ka sai ka ga yayi yawan abin da ka ci to an samu lafiya kenan amma in ka ga kashin ka bai yawan abin da ka ci ba to saura suna ciki to wanda aka bari kusa ya zai ba matsala alhamdulillah kamar da yadda aka sani insha Allah in an jima za mu fare a rufe karatunmu na tafsiri wanda gobe kuma Allah ya da kamar in za mu rufe na a shafa insha Allah